أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ja da rayuwarmu har ya sa muka sake riskan wannan wata mai albarka watan ramadan wata mai girma watan da Allah ubangiji ya zuba alkhairai da alherori da yawa a cikinta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa sahabbai bishara da ita yana musu tani'a da shigowar wannan wata mai albarka a cikin hadisi wadda imam bukhari da muslim suka ruwaito shi akwai hadisi da ya zo daga abi huraira idan Allah tabbata gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أتاكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتسفد الشياطين رواه البخاري ومسلم وأن حديثي من الله صلى الله عليه وسلم yake cewa sahabbansa a takun shaharun ramadan watan ramadana ya zo muku shaharun azimun wata ne mai girma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubarak kuma mai albarka watan ramadana yana da albarka annabi ya ce fihi tufattahu abwabul jinani a cikin watan ramadana ake buɗe ƙofofin aljanna duk aljannatan nan gaba ɗaya idan watan ramadana ta zo sai Allah ya sa a buɗe ƙofofinsu wato gallaƙo abwabun niran sai kuma a rufe ƙofofin wuta gaba ɗayansu a cikin watan ramadan wato safidu shayaɗi shaidanu kuma sai a ɗaure su a musu hukumi a ɗaure su yadda ba za su samu daman su cutar da al'umma ba saboda haka wata ne mai albarka wata ne mai alkhairi wadda duk mutumin da ya riski kansa a cikin ramadana to ya gode wa Allah akwai wani hadisi shi ma imamul bukhari ne ya ruwaito shi yadda hadisin ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau kan mimbarinsa sai aka ji ya ce amin da ya sake haurawa ya ce amin ya sake haurawa ya ce amin sau uku sai sahabbai suka ce ya rasulallah ka yi wani abu da ba mu saba ganin kana yinsa ka zo ka taka matakalan mimbari ɗaya ka ce amin ka sake taka ta biyu ka ce amin ka taka ta uku ka ce amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh mala'ika jibril ne ya zo mu da ya zo shine ya yi addu'a ya ce duk mutumin da ya riski ɗaya a cikin iyayensa wato iyaye ko uwa ko uba cikin tsufa bai musu biyayya ba har ya samu gafarar Allah to in Allah ya sanya shi a cikin wuta ya turbuɗa hancinsa a cikin wuta jibrilu ya addu'a annai muhammadu ya ce amin ya ce amin da na faɗa ta biyu ya ce nan kuma mala'ika jibrila ne ya ce duk mutumin da ya ji an ambaci sunanka an faɗi sunan shugaban halitta gaba ɗaya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan bai yi wa annabi salati ba to shi ma in an sa shi a cikin wutan to a turbuɗe hancinsa a cikin wutan ma'ana dai a nitsa shi a cikin wutan ya ce jibrila ya wannan addu'ar na ce amin na uku kuma da kuka ji na ce amin ya ce mala'ika jibrila ne ya ce duk mutumin da ya riski watan ramadana amma kuma bai samu ya yi wani aiki wadda aikin zai ja zai dawo sanadin an gafarta masa zunubansa ba to shi ma wannan in an sa shi a cikin wuta a turbuɗe hancinsa na ce amin to ina ga ko alaramman anguwanku ne ya yi addu'a sannan aka samu limami a unguwan ya ce amin allah fa zai karba bare addu'ar da mala'ika jibrila ya yi ta shugaban halitta gaba daya ya ce amin ai kaga wannan addu'a karɓaɓɓiya ce to ramadana tana da girma wata rana akwai wasu aminai a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aminai ne guda biyu ko ina tare suke yawo ka san zaka samu a cikin duk al'umma wani jininsa ya haɗu da na wani ba sa rabuwa to sai ɗayan Allah ya masa rasuwa ya yi shahada a wajen yaƙi ɗayan kuma sai ya wanzu to shi kenan wata ran ɗayan ya wuce sai wasu daga cikin sahabbai suka ce aminin sawani ya yi sa'a ya yi shahada ya mutu a wajen yaƙi amma gashi shi kuma wannan gashi bai gashi nan shi kuma to shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kuna ganin kamar wanda ya yi shahadan ya ci wannan wanda ya rayu ne manzo Allah ya ce bayan wancan ya yi shahada wannan bai riski lailatul bai riski ramadana bane bayan wancan shi bai riske ta ba ai ya samu ramadana har ya yi azumin watan ramadana to kaga ya fi wancan tunda shi wancan wanda ya rasu ayyukansa duk sun kare sai wa illa salas da annabi ya faɗa a wani hadisi kaga ya wanzu bayansa ya samu ramadana ya samu salloli a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya samu abubuwa da yawa kenan saboda haka mutum ya nisan kwana ya dawo yana samu salloli yana samun zuwa aikin haji yana samu yana riskar ramadana ana yi da shi to alkhairi ne mai yawa ba za a ce mutumin da ya mutu ya yi shahada ya bi shi ba saboda ya wanzu daga baya shi ma ya samu ayyukan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace dan uwa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba da fatan duk abin da muka faɗe shi daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa abin da kuma muka yi kuskure wajen fassara shi to Allah ubangiji ya mana gafara ya mana afuwa بسم الله يا رب بسم الله ساكتة
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون حقا نعم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببعيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم wannan aya Allah Ubangiji yana yana yana bayani akan muminai wadda sababin saukar wannan aya dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin garin makka ana ta cutar da annabi da sahabbansa to shikenan sai aka samu wasu daga cikin wadda suka yi imani a madina suka taho garin makka suka zo suka sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai bai'atul aqaba an yi wannan bai'atul aqaba ya kai guda uku na farko dai sun zo su mutum shida daga baya suka sake dawa su goma sha biyu daga madina daga ƙarshe ita ce bai'a ta akaba ta ƙarshe sun zo su su saba'in da suka zo su saba'in suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce masa suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su madina gaba ɗaya mafiya yawa duk gidajen madina sun cika da musulmai ko ina kowane gida ka shiga a madina to za ka samu zai wahala ka samu babu musulmi a cikin gidan to shi yasa suka zo su don su yi sharaɗi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato annabi ya hijira ya koma can wurin su madina to sun zo su saba'in a cikin su saba'in din har da abdullahi ibn rawaha shi abdullahi ibn rawaha shi ne ma kusan kamar sakatarensu don shi ya dinga yin magana da shugaban halitta annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne suke cewa manzon allah ya rasulallahi muna so ka koma wurinmu madina amma muna so ka gaya mana sharuɗoɗin ubangijinka allah ubangijinmu sannan kuma ka gaya mana kai ma sharuɗoɗinka to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sharaɗin Allah dai akan halittarsa shi ne an ta'abuduhu wa la tushriku bihi shay'an shi ne tauhidi ku bauta wa Allah kada ku masa shirka kada ku haɗa shi da komai a cikin bauta suka ce sun yarda da wannan sharaɗi na Allah suka ce to kai kuma me sharaɗinka shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kuma sharaɗi na za ku kiyaye ni kamar yadda kuke kiyaye kayukanku da dukiyarku kun ɗau alkawari suka ce za mu kiyaye ka da kai za mu kiyaye ka kamar yadda muke kiyaye kayukanmu da iyalanmu da dukiyarmu mun ɗau wannan alkawari to sai abdullahi ibn rawaha sai ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to famalana idza fa'alna zalika to mu kuma me namu sharuɗanka dai da sharuɗanka da sharuɗan ubangiji duk mun ɗauka sharuɗan ubangiji na farko mu bauta masa ba za mu masa shirka ba to mun ɗau wannan za mu bauta Allah ba za mu shirka ba sharaɗinka kai kuma za mu kiyaye ka kamar yadda muke kiyaye kayukanmu da iyalanmu da dukiyarmu to wannan mu ma mun ɗauka to kai kuma famalana iza fa'alna zalika mu kuma me ne namu idan muka aikata maka haka mu kuma menene za a mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce aljanna ku in kuka dau wannan to Allah zai ba ku aljanna suka ce za mu samu aljanna idan muka kadaita Allah muka bauta masa shi kadai ba mu shirka ba kai kuma muka kiyaye ka kamar yadda muke kiyaye dukiyar mu annabi ya ce falakumul janna ku kuma za ku samu aljanna idan kuka cika wancan sharadin Allah zai ba ku aljanna to gaba ɗaya sai suka cika da farin ciki su saba'in da ɗan wani abu suka ce rabi albai rabi albai wato wannan ciniki da muka yi da kai ya yi riba mun yi riba to sai take sai mala'ika jibril ya zo sai sauko da sai wannan ayar ta sauka to shine Allah yake cewa inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa wa amwalahum bi anna lahum aljanna wato Allah ubangiji ya sayi rayukan muminai da dukiyarsu Allah ya yi ciniki da muminai ya sayi rayukansu da dukiyarsu bi anna lahumul janna sakamakon kuma Allah zai ba su aljanna kenan yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi su wa'annan muminan da Allah ya yi alƙawari da su ya yi ciniki da su ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu suna yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah fa yaqtuluna ana kashe su a wajen yaƙi fa yuqta suna suna kashe kafirai a wajen yaƙi su ma kuma ana kashe su a wajen yaƙi to wannan alƙawari ne na gaskiya iya nan a cikin attaura yana nan a cikin al'injila yana nan a cikin alƙur'ani to sai Allah ya ce wa man bi ahdihi min Allah waye ka samu mai cika alƙawari kamar Allah ai babu babu wani mai cika alkawari kamar Allah tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce fastabshiru bi ba'aykum allazi bay'atu bi to ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka yi da Allah wannan ciniki da kuka yi da Allah to ku yi farin ciki fi iltifatun iltifatun anil ghaiba malaman tafsiri suka ce fi iltifatun anil ghaiba in kuka duba magana da ana yi ne da su ake magana kamar ba sa nan ana magana ana cewa Allah ya sayi rayukan muminai inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya yi cinki da su ya sayi rayukansu ya sayi kuma dukiyarsu sakamako kuma zai ba su aljanna to shikenan sai Allah kuma sai ya juyo da maganar sai ce fastabshiru bi ba'aykum allazi bay'atum bi to ku yi farin ciki shine fi ittifaqun alal gaiba da kama ana yin magana da su ne ba sa nan yanzu kuma Allah sai yana cewa ku yi farin ciki yana magana da su kenan ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka kulla da Allah wa zalika huwa al-fawzul azim wannan shine babban rabauta mai girma kai ciniki da Allah cinikin da ba a warware shi har abada duk wanda ya ciniki da Allah to ya yi cinikin da babu gishu a cikinsa ba za a warware cinikin nan ba har abada gaskiya ce ta riga ta tabbata saboda haka jama'a kun ga dai abin da Allah ya yi da da mutane mai Allah ya yi ciniki da su ya sayi rayukansu zai ba su kuma aljanna saboda haka mu kayan Allah ne Allah ya riga ya saye mu ya biya mu da aljanna saboda haka ba mu da tas ne ake cewa ne ba mu da tas ba mu da as da an kira lamarin Allah mutum ya fito saboda rayuwar ta haka Allah ya saye ta ran naka Allah ya saye ta kada mutum ya yadda iya kwanci ana sallah yana kwanci ka riga ka yi ciniki da Allah ya saye ka da ranka da dukiyarka fa duk ba naka bane nasa ya saye ka kuma sakamako zai baka aljanna saboda haka duk aikin Allah da an kira aikin Allah to kowa ya fito kawai ya tafi wajen aikin Allah saboda rayin nasa da dukiyar tasa ba tasa wace ta Allah ne tabaraka wa ta'ala na'am
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ساجدون اللامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Allah Ubangiji sai ya faɗi siffar muminan wanda ya ciniki da su ya sayi rayukansu ya sayi dukiyoyinsu kuma ya yi musu alkawarin aljanna to sai Allah yake faɗan siffofinsu ya ce a ta'iruna su ne masu yawan tuba su muminan kenan masu yawan tuba ne saboda haka mu yawaita yawan istighfari jama'a mu yawaita istighfari saboda mu shiga cikin wanda Allah ya cinki da mu ya sayi rayukan at-ta'ibuna masu yawan tuba ne in ji Allah al-abiduna masu yawan ibada ne al-mukhlasuna ibadata lillah masu kuma tsarkake ibada ne ga Allah al-hamiduna lahu ala kulli hali kuma masu godiya ne ga Allah a kowane irin hali wannan shine siffar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman kafin ma mu al'ummar annabi mu zo Allah ubangiji ya riga ya ambace mu a cikin sauran littattafai da suka wuce cewa siffar mu alhammaduna mutanen annabi Muhammadu kenan masu gode wa Allah shi yasa komai za ka ji alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk inda ka haɗu da mutumin manzo Allah kawai zai ce maka alhamdulillah shi yasa muke salloli a kullum muna yin raka'o'i guda goma sha bakwai amma a kowace raka'a sai mun karanta fatiha kaga alhamdulillahi rabbil alamin saboda haka mu ne alhammaduna masu gode wa Allah shine Allah yana faɗin sufofin yace alhamiduna lahu ala kulli hali masu godiya ne ga Allah a kowane hali suke Allah ya ce as-sa'ihuna masu yawan azumi ne al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawan yin azumi ne sannan ya ce arraki'una masu yawan yin ruku'u ne as-sajiduna masu yawan yin sujjada ne ma'ana masu yawan yin sallah ne shi yasa zaka ga al'ummar annabi duk inda muke yawan ruku'u yawan sujjada ana sallah ana sallah ko ina saboda haka Allah ya siffanta mu a cikin attaura da linjila da cikin alqur'ani gaba ɗaya to shine Allah ubangiji ya ce allamiruna bil ma'ruf masu umurni ne da kyawawan ayyuka al'ummar manzo Allah duk inda ka gansu masu umurni ne da kyawawan ayyuka sannan wallahu na anil munkar masu hani ne kuma daga munanan ayyuka amma umurni da kyawawan ayyuka da hani da mummunan ayyuka kowa yana kansa amma bisa yadda darajarsa take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان فشيني معنا إذن كذا أنا أيكة سابون الله idan a gidanka ake to kana da iko lallai ka hana wannan sabon Allah a gidanka idan a anguwarku ake yi to wannan sai mai anguwa mai anguwa yana da iko lallai lallai ya tashi a tsaye ya hana wannan mummunan aikin in bai hana ba Allah zai tambaye shi sannan idan ya wuce anguwa ya dawo kamar lokal gamman ne to haƙƙin ciyaman ne na lokal gamman duk inda ya ga ana saba wa Allah a lokal gamman ɗinsa lallai ya tashi ya hana in bai yi ba Allah zai tambaye shi idan ya wuce lokal gamman ya dawo jiha gaba ɗaya to haƙƙin gwamna ne haƙƙin gwamna ne ya tashi ya hana wannan ɓarnar da hannunsa shine hukuma ke idan bai hana ba Allah zai tambaye shi idan ya wuce jiha ya shiga ƙasa to ya dawo haƙƙin shugaban ƙasa lallai ya tashi ya hana barna Allah zai tambaye shi bai hana ba to wannan shi to fa illa yastadi fa bi lisani idan mutum bayi da iko shi ba gwamna bane ba shugaban ƙasa bane sannan kuma ba ba mai anguwa bane ba ciyaman bane na lokal gamma ba shi da gida ma ba shi da iyalai wanda zai iya hanawa shi kaɗansa yake to nan kuma sai idan malami ne ya san abin da Allah ya faɗa a cikin littattafansa to lallai lallai ya hana da bakin sai tashi wa'azi kamar yadda malamai suke yi kenan yanzu su faɗa da baki amma ba su da ikon su kama ka su ma hukunci iyakacin su su faɗa da baki idan ka yadda shi kenan in baka yadda ba su dai sun sauke nauyin su sai su barka da hukuma to na uku shine mutum idan shi ba malami bane shi ba hukuma bane to shi kenan wannan sai ya ƙi abun a zuciyarsa saboda ba yadda iya sai ya ƙi amma wannan mai annabi ya ce fa zalika abda'aful iman wannan mai raunin imani saboda haka ba yadda ka iya kai ba hukuma bane kai ba malami bane kaga ana mummunan aiki ba ka da wani iko to sai ka ƙi abun a zuciyarka amma idan baka ƙi abun a zuciyarka ba ba za ku yi musharaka cikin laifin saboda haka dole ka ƙi abun a zuciyarka na'am to shine yace wallahu na anil munkar masu hani ne daga munanan ayyuka wal hafizuna li hududillahi yace kuma masu kiyayewa ne da da haddobi na Allah li ahkamihi bil amali biha wa bashiril mu'minina sai Allah ubangiji yace kai bishara wa mu'minai bil jannati da aljanna na'am
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ita kuma wannan aya ta sauka ne akan kamar ne da yadda shi imamu suyudi ya faɗa a cikin wannan tafsiri na jalalaini ya ce wa nazala fi istighfarihi sallallahu alaihi wasallam bi annihi abi talib wa istighfari ba'du sahabati li abawayhi al mushrikeen ya ce wannan aya ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nemawa baffansa Abu Dalib baban Sayyidina Ali gafara da kuma sauran sahabbai su ma suna nema wa iyayensu da suka mutu a cikin shirka to shine suke nema musu gafara shine Allah ya ce ma kana lin nabi bai kamata ba ga annabi wallazina amanu da wanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina wato su nemi gafara wa mushrikai walau kanu uli qurbe ko da mushrikan nan sun dawo makusantansu ne na zumunci min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su cewa waɗannan mushrikan ma'abota wuta ne wato sun mutu akan kafirci amma wannan aya za ka ga maganganu da yawa a cikin tafsirai kowa da abin da yake faɗa amma dai muhakkakan malamai sun kawo maganganu da yawa sun ce wannan aya ba a kan shi baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dalib ta sauka ba ko kusa kuma sun kawo hujjoji yadda ba yadda za ka yi ka kore wannan hujjojin sun ce kamar yadda malamai suke faɗa sun ce shi Abu Dalib din nan wannan sura ce gaba ɗaya suratu tauba a madina ta sauka bil ittifa ga ittifaƙin malamai shi kuma abu ɗalib wanda ya yi sayyidina ali shi a makka ya rasu kafin ma a yi hijira ya rasu kaga wannan aya ba da shi take ba ke sannan kuma shi malamai muhaƙaƙai sun ce shi mumini ne abu ɗalib shi dai ya ɓoye imaninsa ne saboda yana kare manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana kare manzan Allah kowa ya kawo annabi hari a lokacin shi yake kare manzan Allah to sai ya ɓoye imaninsa saboda idan ya bayyana imaninsa cutarwar za ta yi yawa to sai ya zamanto a zahiri haka kamar yana yi musu taƙiya kenan yana nuna iya tare da su su mushirkan amma a zuciyarsa muhakkakan malamai sun ce ya yi imani da annabi muhammadu saboda ai akwai wata waka akwai wani baitin waka da yake faɗa idan ka ji wakar za ka ji ta kamar kalmar shahada ce yana cewa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina yace haƙiƙa na sani cewa addinin nan na annabi muhammadu shine mafificin dukkan addini addinai gaba ɗaya fi su alkhairi a to me imani me imani to shi ne muhakkakan malamai suka cewa abu ɗalib ɗin nan mumini ya yi imani da manzo Allah sai dai ya ɓoye imaninsa ne saboda kada ya bayyana akwai wani malami da aka yi shi a makka wani babban malami ne shine mufti na mazhabar shafi'iyya ana ce ma asaidi ahmad zaini da halal ya rubuta wani littafi sunan littafin asnal madali fi najati abi ɗalib ya rubuta ya ce abu ɗalib ya tsira mumini ne kuma ya ba da hujjojin da bayan da ka iya da su a cikin hujjojin ya kawo wannan ayan makanan linnabi makanan linnabi wallazina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina yace wannan ayar tana cikin suratu tauba suratu tauba kuma bil ittifaqi an saukar da ita ce a madina shi kuma abu ɗalib a makka ya rasu to ya aka yi wannan magana wannan sura ta yi magana a kansa bayan shi ya riga ya rasu tun tun a makka kuma ya yabi manzan Allah ya kare annabi daga abubuwa da yawa akwai wata kasida sama da yake cewa wa abu yadu yustas algamani bi wajahi simalul yatama ismatul lil arabi idan aka yi fari a garin makka a lokacin sai zai ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fa yana cikin zani haka na goyo sai ya kawo manzon Allah ya ya damfara manzon Allah da jikin ɗakin Ka'aba ya yi ta tawassuli da manzon Allah sai Allah ya ba da ruwa da bai yarda da annabi ba zai yi haka saboda haka yan uwa kowa ya nemi wannan littafi na Sayyidi Ahmad Zaini da Halal sunan littafin Asnal Madalib bi Najati Abi Dalib zaka ga hujjoji masu ƙarfin doki yadda yadda za a aikatun kuɗe wannan hujjojin akan wannan bawan Allah Abu Dalib musulmi ne amma ya ɓoye imaninsa ne kuma a cikin hujjojin da ya bayar ya kawo hadisin nan na hirkal wanda imamu bukhari ya rawaito shi shi hirkal wani sarki ne wanda manzo Allah ya aika masa da wasiƙa hirkal da ya aika masa da wasiƙa da ya karanta wasiƙar manzo Allah sai ce ya musulunta da ya musulunta sai kafiran da suke fadarsa sai suka yi ca a kansa suka ce dan me za ka musulunta ka bar addinin iyayenka da kakanninka suka yi ca a kansa za su matawaye to sai ya ɓoye imaninsa sai ya ce ai na yi haka ne daman dan dan da cikin in ga zurfin zurfin zurfin ruwanku eh idan na ce na bi shi zan ga za ku yadda ne kuma ku bi shi ko yaya ya ɓoye abu to imamul bukhari ya kawo kissarsa cewa mumini ne amma ya ɓoye imaninsa shi wannan hirkalu suka ce to ainihin babi aula abu ɗali shi ma ya ɓoye imaninsa ne saboda ya ci gaba da kare manzan Allah kuma daidai mutumin da baya magana amma ai da yawa dai baye sun musulunta amma ba sa iya furta kalmar shahada amma a zuciyarsu kalmar shahada tana ci ya ce to idan dai bebe za a karbi uzurin bebe ba a ji ya furta kalmar shahada ba a ce ya yi imani to shi ma abu ɗalibin babu aula a yadda da imaninsa saboda irin kariyar da yawa manzo Allah to wallahu alam dai akwai maganganu da yawa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa bai kamata ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani an yi sagafiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai walau kanu uli qurbi ko da wannan mushrikan sun kasance ma'abocin kusancin su ne kamar na zumunci kenan min ba'di ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su wa'annan mutanen ma'abota wuta ne tunda sun mutu akan kafirci na'am
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم wannan aya kuma ta zo ta kankare wata shubuha ce Allah ya ce bai kamata da annabi da wanda suka yi imani ba su nema wa iyayensu su nema wa su nema wa yan uwansu gafara ko da makusantansu ne to wasu wata shubuha za ta iya zuwa zuciyoyin wasu su ce to ai annabi ibrahim ya roƙa wa babansa azara gafara to shine sai allah yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahim da abi wato neman gafara da annabi ibrahim ya dinga yi wa babansa ai bai kasance ba illa an mau'idatin wa'ada haɗi yawo sai dai saboda wani alkawari ne da yawa uban nasa yake ce masa sa'asta da fil maka rabbi din nan to shi ne yake so ya cika alkawarin raja'a an muslima iya raja'in ko zai musulunta to shi ma dai wannan azaran muhaƙiƙan malamai sun ce ba baban annabi ibrahim ba baffansa ne kanin babansa ne a hannunsa ya girma saboda haka shi babansa mumini ne ana ce sunan baban nasa taraku imamu suyudi ya kawo wannan maganganun da sauran malamai taraku sunan babansa amma shi azara shi baffansa ne shi mushirki ne to shi lokacin da annabi ibrahim ya kira shi zuwa ga allah ya ƙi to sai annabi ibrahim ya ce zan nema maka gafara annabi ibrahim yana raja'in ko zai musulunta to daga baya sai ya gane ba zai musulunta ba falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ilimi ya zo wa annabi ibrahim cewa wannan babban nasa aduwwun lillahi makiyin allah ne bi mautihi alal kufuri ya riga ya mutu akan kafiri tabarra'a minhu annabi ibrahim shikenan sai ya daina masa istighfari ne bara'a da shi kenan inna ibrahim allah ya ce hakika shi annabi ibrahim la'awahun kasiru tabarru'i wad du'a'i wato mai yawan komawa ga Allah ne mai yawan kaskantar da kansa ga Allah ne wasu malamai kuma suka ce mai yawan zikirin Allah ne da yawan cewa ah yana yawan ambaton Allah da wannan ismin shi yasa aka ce la'awahun mai yawan ambaton Allah ne da yawan cewa ah wato mai yawan mai zauki ne shi annabi Ibrahim mai yawan komawa ga Allah ne da kaskantar da kai da yin addu'a halimun kuma mai haƙuri ne alal azabi su cutar da shi da kafirai suke na وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يتي وما كان الله ليضل قوما Allah Ubangiji bai kasance liyudilla ƙauman zai bari mutane su ɓata ba ba da ishadehun bayan ya shiryar da su zuwa ga musulunci hatta yi bayyana da ma ta kuna sai Allah ya musu bayani cewa ku guji kaza ku guji kaza ku guji kaza ku kiyaye kaza da kaza in kuka yi za ku ɓata to Allah ba zai bar ku haka kawai ku ɓata ba sai ya muku bayanin kaza ba kyau kaza ba kyau ku kiyaye kaza ku kiyayi kaza ya gama yin bayani to idan ka je ka fada ciki da kanka ka je ka bata to ba Allah bane ya da kai kai ka da kanka to shine bayani na'am inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah bi kulli shay'in alim inna Allah hakika shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ga dukkan komi da kawo jallake na'am إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير inna Allah haƙiƙa Allah Ubangiji lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai nasa ne tabaraka wa ta'ala yuhyi shi yake rayarwa wa yumitu shi yake kashewa wa ma lakum ayyuhan nasu min dunillahi min waliyyin wa la nasir ya ku mutane wa kuke da shi koma bayan Allah mai kiyaye ku ko mai taimakon ku ba ku da kowa mai kiyaye ku daga azaba kuma mai taimakon ku in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف لقد رحيم تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم الله مدوكاكين sarki yace laqad taba Allah wato Allah ubangiji ya dawwamar da tubarsa akan manzo Allah haka zaka ce karka ce wai Allah ya ta- ya karbi tuban manzo Allah ai shi manzo Allah bai taba laifi ba bai taba laifi ba manzo Allah rasulun karimun ma asaqatu rabbuhu manzo ne mai girma wanda bai taba saba wa ubangijinsa ba eh saboda haka malamai suka ce abinda zaka ce na taban lahu sai ka ce Allah ya dawwamar da tubar manzon Allah ya dawwamar da tubarsa alan nabi wal muhajirin Allah ya karbi tubar muhajirai wal ansar Allah ya karbi tubar lansaru allazina tabahu wanda suka bi manzon Allah fi sa'atil usrati a cikin wani lokaci mai tsanani lokacin yakin tabuka kenan wato yakin tabuka yaki ne mai tsanani da gaske manzo Allah ya shirya yakin ya tafi da sahabbansa zuwa tabuka to ana cikin tsananin rana sahabbai suka tafi gashi lokacin ga karancin abun hannu sai kaga dibino kwaya daya mutum biyu ne suke raba shi su ci saboda babu abubuwa ba komai dibino sai ka gutsiri ɗaya sai ka ba wa ɗan uwanka rabi ya ci raƙumi kuma za ka ga raƙumi shi raƙumin za ka ga raƙumi guda ɗaya doki kai doki guda ɗaya sai ka samu sahabbai mutum goma suke hawansa wannan ya hau ya yi awa ɗaya ya sauka wancan ma ya hau ya yi awa ɗaya ya sauka haka dai haka wannan ya hau ya sauka saboda babu su ga tsananin tafiya ga ba takalma haka sahabban nan suka dinga tafiya da ƙafa sawayensu suna tsagewa jini yana zuba yana zuba saboda taimakon addinin Allah Allah ya saka wa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi to shine Allah ubangiji yake cewa Allah ya dawwamar da tubansa akan manzo Allah ya karbi tuban muhajirai da lansar wanda suka bi manzon Allah a cikin lokaci mai tsanani lokaci mai tsanani min ba'di ma kada tazibu qulubu fariqin minhum yace bayan ya kusata zuciyoyin wasu a cikinsu su karkace suna sun kusata su karkace su daina bin manzon Allah din ba saboda tsananin abun kamar su juya su koma to amma sai Allah ya datar da su sun mataba alaihim sai Allah ya karbi tuban su bis sabati ya tabbatar da su suka sake bin manzon Allah din da cikin wahalar da ake innahum bihim raufur rahim innahu shi Allah bihim ga sahabban manzon Allah raufur mai tsananin tausayi ne a gare su mai tsananin rangwame ne a gare su rahimun ko mai jin kai ne a gare su na وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Allah Ubangiji ya ce ya karɓi tuban alallazi na kullifu ko? ga waɗannan wadda aka dakatar da su su ne sahabban nan guda uku su wato da aka zo za a fita yaƙi manzo Allah ya kira a zo a tafi yaƙi to sai aka samu wasu daga cikin munafukai sai suka ki tafiya yaƙin amma ba su da wani uzuri sun san dai wurin kawai yana da nisa kuma akwai wahala to akwai wasu guda uku su mutanen kirki ne to amma su ba wani abu da ya hana su tafiya amma dai ba munafurci ba ne to shi kenan annabi da aka je yakin tabuka aka dawo wa'annan sabon guda uku da suka kasance su ba su je yakin ba to sai mutane suna ta zuwa bayan an dawo wannan ya zai ce ya rasulallah wallahi uzurin kaza ne ya hana ni wallahi ba ni da lafiya ni wallahi ba ni da kaza ne kowa yana ba da uzurinsa su wa'annan guda uku sai suka ce a'a su ba za su yi wa manzon Allah ƙarya ba za su faɗi gaskiya su kawai babu wani uzuri da ya hada su tafiya zuwa wannan yakin to shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to su je an dakatar da su su koma su je su zauna sai abin da Allah ya ce a kansu to shikenan sai suka koma ba a musu magana kowa baya musu magana idan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kauda kansa in sun kalle shi idan kuma suka kau da kai sai su ga manzo Allah ya kalle su to haka dai duniya ta musu tsanani ta musu zafi da suka kwana arba'in suna cikin wannan halin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura ya ce a ce su saki matansu ma ba su saki matansu ba kai matansu su tafi kowa matarsa ta tafi gidansu ta tafi gidan gidansu kai ita matar ta bar shi to kaga tsanani yayi tsanani ba a musu magana in sun zo wajen danginsu sai a kau da kai sannan in suka zo wajen matansu ma matan ma kuma annabi ya ce kowace mace ita ma ta tafi gidan ubanta su rabu da su tsanani ya yi musu tsanani suka rasa yadda za su yi har suka je suka ɗaure kansu a jikin fila na cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga baya dai daga baya a cikinsu akwai ka'abu akwai hilalu ibn umayya to su suna suka ɗaura kansu to su ma sai Allah daga baya sai da tsanani ya musu tsanani sai Allah ya saukar da wannan ayar kenan su ma an karbi tubansu wa ala salasatin lazina kullifu an karbi tuba ga wayannan guda uku kullifu wanda aka dakatar da su bi qarinatin saboda wata qarina hatta idza daqat alaihimul ard har lokacin da wato ƙasa ta musu kunci bima rahubat duk da yalwar ƙasar nan sai da ta musu kunci saboda ba a musu magana ba a kula su in sun zo ba sa samun ganin fuskar manzo Allah sai annabi ya kauda kansa wa daqat alaihim anfusahum wato rayukan su ma suka musu kunci to su ma Allah ubangiji wazannu Allah malja'a min Allah illa ilaihi har suka hakikance cewa kai babu dai wajen fakewa da gudu da tsira daga azabar Allah sai dai wurin Allah ne sun mata ba alaihim sai Allah ya karbi tubansu ya datar da su suka tuba Allah ya karbi tubansu inna Allah huwa tawwabur rahim Allah shi mai yawan karban tuba ne kuma mai yawan jin kai ne tabaraka wa ta'ala sun sha wahala da gaske amma daga baya an gafarta musu na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله مدوكاكين سلكية يا أيها الذين آمنوا يا قوة دوكا إيماني دا الله دا أني محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله كجسورا الله بترك معاسيه كدين ساقا والله وكونوا مع الصادقين ku kasance tare da masu gaskiya fil imani a cikin imani wal uhudu da alkawari bi an talzimu sidqa ku lizimci gaskiya na'am
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتكلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مكمسة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يجيز الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah maɗaukakin sarki ya ce ma kana li ahlil madinati bai kamata ba ga mutanen madina wa man haulahum min al arabi da wanda suke gefe da madina suke daura da madina daga cikin larabawan ƙauye kenan an yi takallafu an rasulullahi wato su jinkirta annabi ya fito zai tafi yaƙi a ce su ba su fito suka bi shi ba bai dace ba a gare su wala yargabu bi anfusihim an nafsi kada kuma su wato su ɓoye kansu su yi kwaɗayin kansu su ɓoye ta ga annabi zai fita yaƙi amma su ba su fita yaƙin ba to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne bai kamata ba in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to dole ne a fito a bi shi amma ba zai yiwu ba kar su yi kyama da rayukansu akan ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kare manzo Allah tunda annabi ya fito to lallai lallai su fito Allah ya ce zalika ai wannan hannun da Allah ya musu ya ce bai kamata su ki fitowan ba bi annahum la yusibuhum zama'u saboda su ba wani abu da zai shafe su na ishirwa idan an tafi yakin nan wala nasabun ko wata wahala wala makmasatun ko wata yunwa fi sabilillahi in an tafi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah duk abin da ya shafe su na yunwa ko ishirwa ko wata wahala wala ya ɗa'una maudi'an يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين wato duk inda suka duk inda duk yunwa da ishirwa idan ta same su a wajen yaƙi bayan yunwa da ishirwa din duk wata hanya ba za su samu wata sa'a ba akan kafirai ba za su yi wani taku ba da zai bakanta wa kafirai sai Allah Ubangiji ya rubuta musu kyakkyawan aiki da dukkan wa'annan abubuwan da aka irga duk abin da suka yi idan ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki idan yunwa ta same ka za a rubuta maka lada idan ishirwa ta same ka za a rubuta ma lada idan wahala ta same ka za a rubuta ma lada in wani kwari aka gangara aka wuce shi sai an rubuta maka lada Allah zai saka musu da amalun salihun aiki mai kyau inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina Allah ubangiji baya tozartar da ladan masu kyautata aiki na'am ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقدعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون wannan ayar kuma saboda a nuna maka ko me kai ba za ka tsira daga wajen mutane ba kawai kai abinka don Allah duk abin da kai sai mutane sun yi magana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo dukiya za a fita yaki to shi kenan sai wani ya je ya kawo sha'ir ya kawo kwano ɗaya kamar ka kawo kwano ɗaya na hatsi haka sai munafukai suka dinga cewa Allah kuma me zai yi da wannan dan kwano ɗaya na kwano ɗaya dan kwano ɗaya haka ni Allah zai yi da shi haba sai sayyidina Usman Usman ibn Affan sai ya zo ce ya Rasulullah alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha yace ya Rasulullah ni zan ba da raƙumi ɗari da siddinta da linzaminta raƙumi ɗari fa da siddi da linzami ya sake cewa ya rasulallah annabi ya ce Allah ya maka albarka usman ya sake cewa alayya ni a tuba irin bi alasiya wa aktabiya na ƙara raƙumi ɗari da siddinta da linzaminta annabi ya ce Allah ya masa albarka ya sake faɗa ya ƙara ɗari uku kenan annabi ya ce Allah ya masa albarka to ya kawo dirhami dubu in ka ɗau canjin dirhami yanzu kamar rubu dirhamin ɗin yana kaiwa kamar ban san dai lissafin ba amma dirhami dubun nan yanzu yana kaiwa wajen miliyan goma zai kai miliyan goma to tun lokacin ba fa duniya ba kuɗi da yawa ya kawo raƙumi ɗari uku kowanne da siddinsa da linzaminsa sai dai bar dai kawai ya zo ya hau ya tafi yaƙi ya kawo kuɗi sayidina usmanu kenan kudin in ka hada wannan dirhami dubu din ya kai kaman miliyan goma ta yanzu ya ce gashi ya bayar saboda Allah ai manzo Allah da ya ji daɗi ya dinga taɓa dukiyar yana yana waina ta kudin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abin da usmanu yayi bayan yau Allah ba zai kama shi da abun ba duk abin da yayi Allah ya yarda shi ya ɗaga hannun sai ce Allahumma inni rabitu an Usman Allahumma farda anhu Allah ni dai na yadda da Usman Allah ka yadda da shi jama'a ku ji sabon manzo Allah saboda haka mutum ya ci tuwo ya cika cikinsa ya ci dan wakensa ya zauna ya dinga cewa sahabi wani bai kyauta ba wani bai kyauta ba wallahi mutum yake yayi kansa wayannan bayan Allah sun yi zurfi a wajen Allah Allah ya saka musu da alkhairi to shine Allah sai saukar da wannan aya yace wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wato ba za su ciyar da wani abun ciyarwa ba ko ya yake walau tamratan ko da dibino ne wala kabiratan ko da mai yawa ne kamar yadda sayyidina Usman yayi wala yaqdauna wadiyan haka kuma a wajen tafiya duk inda suka tafi suka wuce suka wuce wani wuri suka wuce wani kwari illa kutiba lahum sai Allah ya rubuta musu zalika wannan ladan liyajzihumullahu ahsana ma kanu ya'maluna saboda Allah ya saka musu da mafi kyan abubuwan da suka aikata na'am lokaci yayi to alhamdulillah za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai sharif muna da bakwai sharifi daga Mauritania sharif udu Allah lana lana wa
أعوذ بالله ادعوا الله لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما الحمد لله رب